Wannan tafsirin Alkur'ani da za ku kalla tare da Sheikh Tijjani Bala Kalarawi, makarantar Khadija Musa Bala Islamiyya tare da Malam Bala Shu'aib bin Abdullah ke ɗaukar nauyin kawo muku. Allah ya saka musu da mafificin alkhairi. Amin.
المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يبارك غفر الله يسام شكر إيمان الله يكوت قشم الله يسام بايم كيكو أخي حتى مرسل البركة من النبي صلى الله عليه وسلم yake nuna hatsarin annamimanci shi annamimi wani da mugun mutum ne ya fi a shana barna kuma annamimancin kyansa ne ina da wahala ya warke sai wani iko lala annamimanci mugun abu ne kamar yadda Allah ke cewa sallallahu alaihi wa sallam ولا تدي كل هلاف مهين هماز مشاء بنميم مناء للخير معتد للأثيم wannan warka son gurban maki manzon Allah aka yi masa tambari shine wani da kogira saboda yana yayya ga annabi bai boye ba ya nuna ƙiyayya ga manzala Allah ya ce kada ka bi dukkanin mai yawan rantsuwa da girman Allah kan ƙarya mai yawan rantsuwa wulaƙantacce mai yawan zunɗe in wannan ya wuce ina shi da baki haka ko na ko da ido ko da lebe mai yawan zunɗe kuma mai yawo da annamimanci kuma mai hana yin alkhairi manna'in alkhairi mai hana yin alkhairi mu'tadil mai wuce gona da iri asimin kuma mai yawan sabon Allah an ƙara ma ka ce kutullin ba da zalika zalim shi wancan kenan ɗan wa mai hatara da annabimanci annamimanci yana da babban haɗari kuma yana wajen tawa mutum shiga cikin wutar jahannama Allah kiyaye mu annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin asma baiti yazid tace annabi ya ce ala ukhbirukum bi shirarikum bana ba ku labari da ashiraranku ba sarki ya rasulullah ga mana ce almasha'una bin namimati almufsiduna bainal ahibati masu tafiya da annamimanci in suka je nan su yi in sun koma can su yi su ɗebo na wannan su kama wannan su ɗebo na wancan su kama wannan aikin suke nan su masu yin irin wannan rayuwarsu tana cikin haɗari kullum ka dinga kai alkhairi kullum ka dinga kai labarin alkhairi kullum bakinka ya zama akwai alkhairi kullum kunnanka inda za ka je ka zauna alheri za ka je kullum harshenka ya zama alkhairi yake faɗi saɓanin shari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara magana akan masu annamimanci ita aljanna a kofar aljanna a rubuce ke haramun ce ga dukkanin annamimi annamimi ba zai shiga aljanna ba annamimi ba shiga aljanna sai in ya tuba ya dawo ga Allah farbawan Allah zai sai da bawansa a kasuwa to ƙa'ida idan za ka sai da abinka ka faɗi aibin abin in yana da laifi ka faɗa wani bawan Allah cikin sahabai zai sai da damuwa sai ce da wanda zai saya bayan ke zo nama ya sa za ka sai taguwan nan ko ku hawa sai ce hawa don tafiye-tafiye ce to ba zan sayar ma ba ba za ta iya ba amma in dai nama ne to suna da shi komai za ka siyar ka faɗi laifin ko rigar nan za ka sai da ta taɓa yagewa aka yi mahu to nuna ma wanda zai siya akwai faci a cikin rigar nuna ma mota ce za ka siya za ka sai da gayamar tana da aibi waje kaza nan da kwana bakwai wannan aibin zai fito ko mai za ka sayar ko mai za ka yi to wannan ya zo zai sai da bawa sai aka ce masa kai wannan bawa nata lafiyayye mai kiba mai kaza mai kaza sai ce haka amma bai da nulahi annamimi ne annamimi ta wani ya ce abu ba ruwa idan ruwa da annamimin ta sai fiya ga aiki a gida ga ladabi sannan yana zaune kawai shi wannan bawa annamimi sai ce mai gidana bai san halina ba amma ya kamata yau ya sani sai zo wajen matar mai gida sai ya shiru ba ba ta rabu ta ce mene ne yake damuka ta ce a'a ba zan gaya miki ta ce gaya mu ba komai ci ta ce gaya mu ki mai gida ne tun da ba ki haihuwa yake zai yi amarya kuma yanzu ni amarya ma kore ki zai ce ni din ce eh amma kar ki gaya mata da ya ga ta yadda sai ce to amma wajen wanda aka so ni ina da magani iri-iri to na haddace waɗansu idan ba ki a so aiki shi nan yanko min gashin gemunsa kaɗan zan haɗa miki magani ta ce to sai da ya ga ta yadda sai tafi ya samu mijin sai sun kuyi da ke mijin ya ce lafiya ya ce a mana su ci amanaka me ya faru ya ce mata ka ce wai in ka kwanta bacci yau ko gobe za ta yanka ta ci me ne mata ya ce a to ni dai an ta gaya mu mai gida iyanta ya dawo ya je kwanta bacci ka ba zai bacci kayyar na kai bacci cikin dare sai ga ta shigo a hankali da wuka a ha ita rufin ta gemu za a haɗa masa magani ta zauna da mijinta lafiya shi kuma miji an gaya ma ruka a yankan ina shi na bacci da ya ga ta yi wa kasa kasa to da gurin yanka da gurin gemu makota ne kai za ka tsaya ka ce bari ka gani sai ku yi miƙe ka mai ce ke zo ki yanka ni ta ce a a a sai dan ta sai yanka annabi mun yana kallo sai je ga wa iyaye ta ce an yanka muku ya suka zo suka yanka miji ya tafi ya gaya wa ɗan uwan miji an yanka muku da kan a jima gari ya rikice da yayi wannan annabi duk wanda ka ga bai zauna lafiya da abokinsa ba akwai annabi bai a zakani mabarnaci ne annabi mai ba na wasa ba wallahi ya fi kyansa hadari ya fi wutar gas hadari domin zai yi hada yaƙi anguwa ya hada ya raba tsakanin masoya da masoya su annami mai baya shiga gidan aljanna kuma yanzu annami manci shi yake ci ko ba gaba abu shi yake ci yanzu annami manci kuma sun iya kuma inda suke zuwa su kai annami manci ana ganin girman su ko wani abu da yake da ya hango mutumin mai annami man sai ce wani ya ce jajima jajima jajima yana so gidi mai za a gaya ba to abin da ya zo ya gaya ma haka zai ɗiba ya je kuma ya gaya ma wani kuwa a yi hattara abin da ya hana manyan mutane zaman lafiya annabi mai yanzu nan ya zo ya haɗa ka rigima da wanda zai ji ba bai gani ba shi yasa Allah ce yayi wal zina manu in ja ku ba ku bi na bayyin fa ta bayyin duk wanda ya zo idan mutum ya zo ya kawo ma gulmar wani in ƙarya yake yi to wannan aya tana aiki a kansa wala tadi kullu halafin in gaskiya kuma yayi ya zama hammazin mashayi bilami duk ta inda mai gulma yake annami ne ba ya fita a gurin Allah zala ya kuwa a daure a yi a rika kiyaye kunne ita an shi annami manci yana da daɗi don ana maka yin wannan gulma tsaye gudun annami manci daɗi kana jin daɗi ka suke jikinka kuma har ta kai ka faɗa abin da ya bi wannan shi kuma zai je kina zuwa sana ciyali wajen mutum maka gire ya aka yau ya aka gani ayi da yin ta yau da kaza da kaza a yau ta su ba bace to sai aka yi ya kaza to wani ma gobe zan fara shi kuma wannan ne abincinsa da aka ba shi a nan inda je shi sai a ba shi Allah kiyaye aka ba sa rabuwa da gindin malamai ko ina limaman juma'a masu gudu ba ba sa rabuwa da su ai wallahi an ya fi mala yahudu wannan da kai ta yau ai da wani ya ci wani aboki na ban labari sai ci wai aina kai karatun ne wannan hudu ba ta kyau ta birgi ta ta ta ta tsoro ta birgi ta sai kuma ya ɗiba nan sai je gaya wani ma ne ai wallahi ai wannan ai wannan a wurin ƙurani ba hafizi ba ne ai kaza da kaza haka zai daga nan ya je nan daga nan ya je nan ba sa rabuwa da saraki da masu mulki da masu mai Allah kiyaye Allah tsare mana lafiya da imani da mutuncin da albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ai har tana yan uwa duk wanda ya zo ma da zance na ya bata ka ko ya bata wani yi kokari ka yi dabara wane aiwa ne abin da ya maka balle ma da kamar balle ma da kusa zaɓen nan yau balle da kai kaza ai kaza da kaza sai ka yi dabara kar ka yanke hukunci kirawo wannan mutum yana zaune ka aika a kira wancan bai sani ba ina zaune da ya ga mutumin ya shigo sai fara rawar jiki ya ga dai to na kamar uzi ci a nuna wani na lafiya da tsawa da ne dai muka yi ta ce da ni kaza da kaza sarki da wani gaya maka ke gashi maimaita maimaita alaji ba da ba ba da wannan ba nake ba wancan umar ba wannan ba umar ta ga yawo gobe ba zai dawo ba kofa shi za ka ce in mutum annabi ne ya zo muku da labari kar ku kar ku yadda ku tsaya ku bincika a hankali kar ka je ka yi da na sani Allah kiyaye mu ya kiyaye bayan ya sa mu cika da imani na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى yana nuna mana kada ka saki jikinka da duniya ka yi ƙoƙarin gyara lahirarta walakhirar fahailun laka min al'ula lahira ta fi maka ga duniya kuma inna ilaina ya baho sun mame sun inna alaina hisabahu duk halin da ka samu kanka a ciki dai makomarka tana gurin Allah ya san inda zai ajiye ka sannan kuma Allah ne zai ma hisabi ba wani ne zai ma hisabi ba domin kar ma ya san zuciya ko ya ce wannan namu ne a wannan kaza ne a je kotu ko a je wani guri a dinga ce ai wannan namu ne don Allah a dan sassauta a'a summa inna alaina hisabahu Allah tabaraka wa ta'ala shi ne mai hisabi kuma yana nuna ma in dai duniya ce wa yau halaliya ce amma ba a hana ta neman duniya ba rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allah ka ba mu anan Allah ka ba mu a can Allah ka tsere da mu azabar ta ba hana ka ba bar muku misali da yan uwanmu da suke nan kan tangote buwa akwai da yawa masu arziki suna nan wani ba ba san su ba amma dai namu sun fita Allah ya kara musu lafiya da taimakon bayan Allah kana tsammani yanzu idan tangote a tsaye sallah baya addu'a ya samu kana tsammanin ya gama da samu in ba ya samu ya kaka addu'a kana tsammanin buwa kana tsammanin buwa in yi baya in yi addu'a baya nema dan ka daina rabo wannan rabon da yake da naka da kake na naira goma shi na rabon naira ɗari biyar ko naira dubu biyar ko naira dubu hamsin shi ma daidai naka ne kai ma daidai naka ne yana addu'a shi ma ya samu kuma akwai abin da yake zame mar cikar kamar yadda kai ma in dai wannan duniya ce in dai wannan duniya ce ka tafi da ita a hankali ga baki ɗaya abin da Allah ya mallaka ma yau a ce unguwar fage yau kaf gaba ɗaya ta ka ce daki ɗaya za ka je dai kai bacci a kan gado ɗaya a katiba ɗaya in matan ka hudu ne ba za ka kwanta da su gaba ɗaya su hudu a kan gado ɗaya ba ba zai yi ba in abinci ne an kawo ma shinkafa doya wake wane ne wane ne lemo ruwa wane ne da ka fara sha minti ɗaya duk ya zube ma kaya sai ka sha ɗebe wanda zai lahira shi ne za ka cika more ba ba ba ba kiba ba bayan gida ba fari to ana gaya ba ne in dai wannan duniya ce ta yaro ne kai ka zama saurayi daga saurayin ka tashi matashi kana mai jin ƙarfi ka yi aure shi kenan ka haihu aka fara ce ma baba shi kenan tafiya ta fara tafiya in kana da ya mace ka aurar kai ji ka yi na wasa da kai tafiya ta ƙara ba da kusa karban boarding pass idan an maka visa ta kun hawa jirgi jirgin lahira ba ai da zara an fara ce ma baba haka ko kuma ɗan kai zai da wasa da gemunka ina ce maka hurayya ɗorawa a ka jikan kenan yana wasa da kai to in kana da hankali an yi maka visa ka je iyakun an baka boarding pass abin da ya rage kawai jirgi ya sauka kawo an dawo kuma a lahira za ka bauta ba iya kurba lahira ana nuna ma in ke dubu ce jiran mutum daya ana ta ribubinki ana ta ribubinki sai cika haihu daya biyu cika ci gaba ina nonon da kike alfahari da shi ya zube gashin da kike alfahari da shi ya yi fari haƙorin da suke alfahari da shi ina ya tafi wani abin dariya da zan ba ku labari wani ne yana da hali sai game da yau sai matar ta gama za ta zauna da shi ba sai ta yi ƙara kotu don a raba su ya ba ta haƙuri ya samu alƙali ta ba ta haƙuri malam aka ba ta haƙuri ta ce ya tawawo abinda ita ya ba ta za ta ba shi to da yake shi ma ɗan duniya ne ashe haƙoranta na nan gaba a dubai ya kai ta aka yi mata aka yi mata ba ta da haƙora to a kotu a kuma ku fara dariya a kotu alƙali ce to bawan Allah na ba da biko hanki na ba da ki fara ga ta malam zan fuke ta yanzu Allah ya da amma ta ba haƙora na sai ce alƙali ta kamar ya ce wannan haƙoran na gaba ni na biya kuɗi a dubai ake mata ta cire ta ba ni sake ta ni za ta ciwo mutunci sai kuma ta kuka alƙali alƙali zai tashi ko bacin bai da dariya duk ko da ta dariya ce ke ba ni haƙoran ta ita mun haƙoran to ita ta cire haƙoran ta bayar wai wa wulo ka ne sun ba ba mu zauri a ba mu zauri to ka gode wa Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah ke nuna in dai wannan duniya ce a da ba tantako shi kake aikawa kasuwa a kasuwa a so baka tantako shi da nama mai daɗi ka tauna da kashi bauri ka tauna ana nan sai ka bar cewa hajiya naman nan bai dafu ba a'a nama ya dafu haƙorin ne ya fara sallama da kai nama ya dafu tanta kwashin ma ba zai taunu ba tun daga nama ma bai taunu ba to sai ka koma dambun nama daga nan kana sha'awar goro to shi ma goron ba zai ciwo ba rake da kake sha kuna hira da abokanka babu haƙorin da za a karya raken shi ma haƙorin ya gama yawo ya tashi ɗan goro ne sai a je a suwa irin gwangwanin nan a hukuda a dinga burga maka shi haka da koma kamar dambun nama Allah sarki duniya ta da an gama da kai to wallahi Allah da manzon Allah za ka riƙe ba ka tsufa ba shi ne Allah ke cewa wa ma hadhihi alhayati dunya illa lahawun wa la'ibun in dai wannan rayuwa ce ta duniya illa wasa ne irin na yara ƙanana su yi dokin kara ko a yi naɗi a ce ga madaki ga sarki ga sarkin fada ga wane ne ya ake da ganin ko in yara suna irin wannan wasan to in dai wannan duniya ce lahawar ne wa laif irin wannan wasan na yan ƙananan yara da suke yi wanda zai ƙare wa darul akhirah gidan lahira aljanna da za ka tsaya ka bi Allah tabaraka wa ta'ala ka sallama wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bayan wancan rudi rudi ce ta rudarka ba za ka mutu ba ba za ka tsoma ba ba za ka yi kaza ba ba za ka yi kaza ba tun tana maka wata rana sai ga furfura guda biya kanka ba kai ba saurayi ba ne kana cire ta sai biyar ta fito da ka cire wannan sai shirin ta fito kana cirewa sai ta feso maka ana nuna maka ne lokacin ka yayi guro rumi ne ta ruɗe ka da irin wasa irin na yara in aka ji masu haɗe sun yi wasa sun yi wasa kuma duk su watsi inna daral akhirah gidan lahira aljanna in ka je da la'ina illallah muhammadu rasulullah wannan shine ake kiran bawa ya nutsu ranar iyama in allah yana son ka da rahama allah sanya muna ciki a nuna ma ayyuka waɗanda ka yi ba su da kyau amma tsakaninka ne da allah amma in haƙƙin mutane ne ka biya su in haƙƙin mutane ne sai ka biya amma laifi tsakaninka da Allah yana da iko ya fi maka za ku zo alƙiyama fayil ɗinka iri-iri da kaya masu nauyi mai hana ka isa gibari tun a duniya mai hana ka tuba mai hana ka tuba tun a duniya don Allah ya sa malaiku su shafe wannan abu sai Allah ya nuna ma wani lokaci kaza kayi kaza ba za ka yi musu ba lokaci kaza kayi kaza lokaci kaza kayi kaza lokaci kaza abu kaza kai lokaci kaza abu kaza kai Allah ya nuna maka kayan da kayan Allah ya ce masu rubuta maka laifin sun cushe ka ce wani ba cushe da ba ni na yi gufarar ka ya Allah Allah ce to kana da ajiya a wajena sai a fito da wata takarda ba ta wuce kan ɗan yatsa ba ga fikelinka na laifi ya cika maganar rinjaye ta yi rinjaye ashe da ka zo mutuwa sai karmar la'ila illallah muhammadu rasulullah ta buji goma sai ka faɗa sai a ɗauko wannan takardar sai a ɗora a kan sikeli sai ya rinjaye duk zunubin ka sai Allah ce na gafarta mata farjin saboda me ka zo da kalmar la'ila illallah amin amin amin wannan kalma da kama ta la'ila illallah ta rijajin nufinka don kuma mu daure wannan kalma ta zame mana makaranta kullum kana tafiya la'ila illallah kana zuwa la'ila kafin kai bacci ma la'ila illallah in Allah ya ce muke tsere ma asiri duk da za ka mutu in ka kama ta kai rike shi kenan ka kama jahil duk abin da kai kai da abokanka jiya kun je ina shekarun jiya kun je ina tazuma kun je ina ka daidaita tsakaninka da Allah to kada ka damu da rudin duniya wala dar wa inna dar akhirata gidan lahira aljanna lahiyar hayawan ita ce rayuwa rayuwa ta har abada ka shiga aljanna lillazina ahsanu husna wa ziyada wanda suka kyautata tsakaninsu da Allah sun shiga aljanna kuma ga tsari menene ƙarin kallon zatin Allah sab babbar magana kallon zatin Allah sabitin tambayi manzo Allah ya rasulullahi alahira za mu ga Allah manzo Allah ya murmushi yace kuna kokontar rana idan ta fito wani abu na kare ta ciyar su labai a kare ta yace za ku ga Allah fiye da haka za a ga Allah wujuhun yawmal idin إلى ربها ربك الله رأي القيامة الله تبارك وتعالى زي وإيام الجنة وتك ببر كيوتا ببر كيوتا ميدادي إيش أزود متوى أزود متوى أنونا وإيام متوى كنزا وانا هو يا سنتا أنونا وإيام الجنة كنزا وانا هو يا سنتا an ce ko annabi ya haya sai na zakariya ko kuwanninsa a ce yanka ta a yanka tsakanin musa da aljanna Allah ce yan aljanna wuludan bila mutum da wama ba mutuwa yan muta haka sannan farin ciki ya karu yan aljanna da suna tunanin za akwai mutuwa wannan dadi ya wuce a sannan kuma sun samu garanti wurin Allah ba mutuwa haka yan muta ba fita ba mutuwa الله كيف يلا بركة محمد ولو كانوا يعلمون da waɗanda ake wa nasiha da sun san cewa rayuwar duniya ce wani abu ne na rudi ko kamar mafarki ka kwanta ka je banki neman kuɗi baka samu ba kawai sai ka dinga mafarkin kuɗi kai warki ga haga manajan banki ina cewa me kake so na ma abokin ka ne ta ce aika za ke so rubuta takarda ta rubuta nawa kake so dubu ɗari biyar ya shi to gashi ya sa maka a leda ka rike a dama barki ba ta mutu kila ta yi sa aka ce allahu aka kila sallar farko na su ba sai ka farka sannan ka ba ko a ne duk idan an gama da kai mawarki ya gama da kai to inda wannan duniya ce haka take kuma fazala suna da sallama daren mi'raj daren da ya je sama ya ga ana makira ya muhammad ya muhammad ya muhammad ya ga ya ga wata mace tana kira annabi ya kalli malaika jibrilu alaihi salam malaika jibrilu ya ce ce ce da ita ya wuce shi ne sai ya tambaye shi ya jibrilu wannan fa wannan tsohuwar ta sha ado ta yi ado ta yi ado mal sai ce duniya ce haka ta kuma amma kullum ado take da ta amsa da al'umma ka sai zaɓi duniya kuma bayan lahira duk waɗannan abubuwa inda mutum ya san alkhairin da Allah ya ajiye mar a gidan aljanna to ba za ka yi fatan ka watsar da lahirar ka saboda duniyar wani ba kuma tur kaico ga wanda ya tafi da lahirarsa don duniyar wani kawai saboda wani ka bata da Allah ka rufe imaninka don wani mutum kuma wannan mutumin ba abin da zai ma layi su min wala guri min joye ba abin da zai fata yanzu shi ne abin da muke ciki yanzu mutum ya tafi da lahirar da nune wani Allah kiyaye mu da yawa mutane ba sa sallama wa Allah wani sai ya ga wahala ya ga halaka ta zo nan da nan sai juya kuma ya koma ga Allah yanzu wani baya imani sosai sai ya hau jirgin sama in an shiga gajimare jirgi na gaggar kai dai ba za ka ce direban jirgi tsayen sauka ba a kogwa ba kuma za ka ce wa ne to in bona biya ba ruka gaya mutanen gida a da kai da shi duk daya to da yawa shakiyan da in an musu wazi an yi an yi a biya gagara sai sun hau jirgin ruwa idan iska tana kadawa igiyar ruwa tana wasa da kwale-kwale ko jirgin ruwa yana kamar zai kibe kamar zai kibe kamar zai kibe to nan za a sun koma ga Allah to na yanzu kuma wani da yawa sai ya hau jirgin sama shi kuma in jirgi yana tangal-tangal ya shiga gajimare ko ana ruwa ko iska a nan ne kuma zai komo ga Allah sai da ya fara a ce jama'a daura bel a daura bel jama'a a daura bel jama'a an da zai ko ko ko ko ya ga ta sai ka tarbi an jawo tarbi amma dan ala ta ne horiya duk wani wani a wani duk wani a cikin su wanda ya san masa addu'a yanzu da zai sai addu'a سبحان الذي سبحان الذي هذا ده ما الوضع هذا يزي يقوم أدوان النبي الله يتفع مزال الله يفتح سبحان الذي سبحان لنا هذا ده بيبا سيرزو to da yawa wani sai ya ga halaka yake saurarawa ubangiji ko yake saurarawa sabawa Allah shi ne Allah ya ce bai zarki mu فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون الله ينا جاء وأنه صلى الله عليه وسلم حال الكيكي مكة da kuma halin cikiyan yanzu wani kuma ba zai koma ga Allah ba sai bukata ta same shi ya ga ba gaba ba baya duk wani makudi da zai yi da shegantaka da shedanci da iya yi da izgili duk ya gagara sai ga koro sai ce a jarar koma ga Allah wani ma sai da wazo wani litinin ko na alamis ba Allah da ma ce sai za a rike kofiyar kurki sai suka hau jirgi na ruwa iska ta taso igiyar ruwa mai tsanani kila ga duhun dare da igiyar ruwa ga teku da a tsira na kudina sai su daga roƙon Allah kuma sai addu'a in a jirgin sama ne sai addu'a wani ya ko wani ma maka da Allah jama'a da Allah kuma da shugaba Allah to jirgi na rawa can kuma da an kashe fitila aka ce to shike kowa kuma ya yi sakewa wani ya ya zuwa naka amma da kuma karkice to Allah ne da yake yadda ka nutsu muka gamu da wannan nutsuwa falamma na jahu ilal bari Allah ce da mun da mun tsayar da su zuwa ga fili ke za ku bi shirkuna sai su koma ga ta'adi da suke yi da da wani eh ai ba dan gunki ba da naje har ma gunki zai je ba ba ruwa su ce ke da gunkin su ce dauka su je ba ruwa ko ba ruwan su da shi ya kuma gurin Allah da ya koma sai wani ya ce ba kaga ba dan ba gunkin da muka je ba da ban huto ba kenan ya dawo wajen su kenan Allah ke mana albarka ke sa za a hau abun hawa mota keke babur motar fasinja motar ka ce bismillah ka yi addu'a subhanan zai sahara da na haza haƙi zuwa ƙashi Allah zai sauke ka lafiya in wani abu ya taso Allah zai maka rangwami ba ka samu sauƙi cikin abin da zai same ka na ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ليكفروا الله يشهد دم كافر بما آتيناهم abin da muka ba da mun ba su ni'ima Allah ya ce mun ba su ni'ima ana dai tsoratar da su ne su dawo ga Allah Allah ya ce wani ya tabbata cikin ba sun tsira ba sun fita daga kogi a sun fita daga hawan jirgin sama jirgi ya sauka lafiya shi kenan ai kuma za su koma shigantaka shi kenan Allah ya ce ka saba mai saba ya da muna Allah ya ce akwai lokacin da zan kuma kama ka ba yanzu ka kuta ba su fa saba ya da muna za ku sani nan gaba abin da zai sami na
أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون سأكاوكما لابان آكم الله daki na farko a bayan ƙasa inna awwal baitin wudi'a lin-nasi lillazi bi bakkata mubarak wa hudan lil alamin dakin Allah na Makka wanda kura idan ta biyo akuya ko ta dabba in ta gangaro wajen harabi sai kura ta koma saboda girman dakin Allah bai da muke gidan sa sai da ba fa ga yake ba da a'a a da duk girmansa kamar yadda mutanen da suke zaune a kan wani abin da aka gina wani ma tsawon bai kai haka ba daga baya duk Allah ya nuna wa annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yadda za a yi saboda ruwan tufa da ya tafi da shi to makka wani gari ne mai alfarma wani gari ne mai albarka mahaifar annabi muhammad ko kai idan ba kano ne don za ka yi wa bazan zagi burga sai ka ce ni fa ba kano ne ko ko ba zan fari a suna bukan wasan buku ko ba dauri ce ni fa ba kano ne in ba ya samu shi kuma idan yana da abin da zai zai jeho maka wata magana to kana alfahari da kano kai ɗan kano to makka mahaifar annabi muhammad mahaifar sai na abubakar sai na umar sai na usman sai na aliyu mahaifa ce ta waɗannan bayan allah makka da annabi ya zo sallah raka'a ɗaya a harami sai ka zo gida ka yi dubu ɗari kafin ka sami ladan raka ɗaya wadda ke a cikin harafin makka makka tana da doka akwai iya boda wanda daga nan ne ka shiga cikin hurumin makka duk abin da ka yi na laifi sai an ninka ma dubu ɗari in ka yi mai kyau sai an ninka ma dubu ɗari shi yasa a daure wanda duk Allah ya masa arziki ya je makka ko madina ya girmama wajen ka girmama inda ɗakin Allah yake ka girmama inda Allah ya saukar da alkur'ani musamman cikin wata ramadan inna anzalnahu fi lailatul qadr ka girmama wannan gari amma abin mamaki abin tausayi wai a ce mutum ya je makka wai da niyyar zai sata ka bi yan uwanka mahajjata yan uwanka masallata mahajjata ka cusa wa ɗan uwanka musulmi bakin ciki bayi da saye da siyarwa a can ɗan guzurinsa ya tara tun a gida ya sa a cikin aljihu ko jaka ka lallaba ka sace bai za ka gaya wa Allah ranar al'iyama ka haɗa shi da bakin ciki ya zama mai bara kana dariya makka makka ne idan kai nufin za ka safi Allah wa mani yurdi fihi bi ilhadin bi zulmin in mutum ya nufin zai yi sabo a makka bai yi saban ba Allah sai ya rubuta malik ana jina kai nufin za ka yi sabo amma ba ke saman ba sai ya rubuta malami amma a gidan najeriya sai ka yi nufin za ka yi sabo sai ka fasa sai allah ce a rubuta maka lada daya tukwici ka fasa yin saban allah to alhazai yan umara ya zami masu tafiya suna wasa a can da yawa muna ganin waɗansu masu wasa da finafinai suna wasa a gefen ka'aba ko a cikin ka'aba suna ɗaukar hoto suna yin abin da rasu ya ga dama kuma ba babu Allah tare da su ko manzon Allah wata mata take ita zina ta biya ta da zina ta je maka ta kai uwarta da wanta mutum ya yi furci a gaban ɗakin Allah a gaban Allah akwai ganganci aikin hajjin nan gaba ɗaya da Allah ya ce wa zurfin nas bil hajji Allah ya sa aka yi kira mu je ai mu je ne dan mu wanke zunubai mu dawo kamar nan mahaifiya ta haife mu ka'aba safa da marwa rage gashin kai ko kuma ka'aba safa da marwa mina muzdalifa arfa muzdalifa wajen jifan sheda dawafin bankwana bayan ifaba dawowa gida idan ka zauna ka duba aikin hajji gaba daya in ka duba aikin hajji gaba daya alkhairin wasu bayan Allah ne albarkar bayan Allah muka ci muke zuwa aikin hajji da umra ɗauki kama wai zai ba ibrahim ajin mana bai ko ko ismail annabi ibrahim Allah ya umarce shi ya gina ɗakin nan ɗansa annabi ismail yana taimaka mar har ya samo masa makama inda annabi ibrahim ya taka za ka ga wani inda kafa ta loba guda biyu kafar annabi ibrahim ce alaihi salam da ya taka dutse ta loba haka annabawa suke da mujira kuma da wannan kamar su kafir na mai gini amma suna ginin da suke cewa rabbana taqabbal minna kai kana da dara wai mukan ta biyar kenan ni ba tsohon alhaji ba ne a ni ba sabon alhaji ba ne mun je mun je ka sani ko Allah bai karɓa ka sani kuma kowa ya karɓa ka sani ko ya karɓa arzikin wani kacci a cikin alazam kai da bi ka ubangijinka ka sun kui da kai ka abar nan ta tsiri ismail wannan dutse da yake jikin ka'aba ake cewa an sha nono ake tsotsa lokacin da rigima ta kaure ma ƙureshawa wane ne zai dau wannan dutsen ya sa jikin ka'aba ƙarshe sai aka yi shawara duk wanda ya shigo mana shi ne zai yanke mana wannan hukunci sai ga annabi muhammad ya shigo suka ce shi kiran ga aminu ga aminu ga aminu ga aminu sai shi buɗe mayafin sai ya dutsen ya ɗora ina fulani ina bari bari ina hausawa ina amfani ina wani ina kirba ina kare kare ina jiko ina wani ne musulmai ana magana ne wato na kawo na kawo mutanen najeriya ne kar ibo bai ji na sa su nasa ko bai rabe ba sai ɗaya ne suka ɗaga manzala ya sa dutsen da hannun sai ya raba rigima ba wanda zai ce shi ya sa a kowa ya yi kama kama manzala ya ɗora da hannun dutsen gidan aljanna ne wannan dutsen da ya sauka ya fi kankara hake amma yanzu gashi magigin zunubin yahudawa da nasara da makiya addini kisa ya zama dutsen aljanna ne shi yasa babu wari ba karni a jikinsa da mai shan taba da mai cin tafannuwa da mai cin albasa ɗanya ko da mafiya da ƙazami duk wanda ya tsotsi wajen ko sarkin maka ne zai tsotsa ba zai goge wajen ba shi ma bakinsa zai sa a wajen saboda dutsen aljanna ne ba wari babu karanta kun gan shi ta jere ismail annabi ismail ne a wajen da yasma zamzam mahaifiyar annabi ismail matar annabi ibrahim salawatullahi wa salamu alaihi lokacin da hajar ta haihu ta haifi jinjiri shine annabi isma'ilu alaihi salamu saratu kishi ya motsa ibrahim e ka raba min wajen zama da matarka wato hajar ita saratu Allah bai ba ta haihuwa ba sai ta daga ta haihu sai kishi ya motsa to amma motsawa kishin kamar irin cin cin itaciyar annabi adamu ne a gidan aljanna da bai ci ya zo duniya ba da ba ka gani na ganka ba hikima ce daga Allah ita ma kishin da ta yi hikima ce daga Allah zai na yi garin makka annabi ibrahim alaihi salam ya ɗauko matarsa hajar ta tanta annabi isma'il alaihi salatu wassalam ya kawo ta nan makka amma da umarnin allah ba da umarnin matarsa ba a'a allah ne iya dayi ya kasu nan gefen ka'aba ya aje su ya ba su kuziri madara abin nan abin da ya kamata akwai dai ruwa da kayan abinci ya ajiye ta ga ya juya zai tafi sai hanzar ta ce ibrahim sai ce na'am a nan za ka bar mu a nan za ka bar mu ya ce eh allah ne ya ce ka bar mu ya ce allah ne ya ce bar mu ku je ka allah ba zai wulakanta mu ba shi ke nan ya juya sai ce ya ubangiji inni askantu min zuriyati ko biwadin gairi mai zizar'in inda bai cika mu Allah na ajiye iyalina a wajen ɗakin ka wani kwari inda ba komai a wurin ya ubangiji Allah ka karkato da zukatan bayinka na duniya zuwa nan wajen Allah ka arzuta su da kaza da kaza annabi ba mai addu'a Allah ya ce na amsa Israel guziri na wajen mahaifiyar annabi ismail ya kare tana bukatar ruwa ta yi na bukatar ruwa ta tashi ta haukar dutsen safa tana leƙawa ko za ta haji wani mutum wanda zai taimaka ta samu ruwa babu ta dawo marwa ta leƙa tana hange ko za ta ga wani mai taimako babu sai ga mala'ika jibrilu alaihi salam ce bai wa Allah ne mai kike neman cikin ruwa ina miji ki ce ba ina ga ya bai ce ya bar ni ga Allah to kuma wajen ɗanki ta koma gurin nan ko dai mala'ika jibrilu alaihi salamu ya taɓa wajen ko kuma annabi isma'il alaihi salam ya shiru wajen sai ga ruwa ya bullo shine zamba shine da ta gani sai farin ciki da murna sai ta dinga tarewa tana tarewa don kare gudu tana tarewa annabi ya ce Allah ya ji kan mahaifiyar Isma'il wato kakasta kenan tunda shi mazalla ta ne ga annabi Isma'il saboda haka ya ce da ta bar wannan da ya gudu da ya tafi wani guri ta tare ta tare ta tare ta ɗiba ta sha ta batanta ta gode wa Allah mutane sun fito daga yamma za su wuce kasuwanci suka tsuntsaye suna sauka suka ce kai tsuntsayen nan ba sa sauka wuri ta yadda ruwa sai suka kauce da hanya suna zuwa suka ga hajar lanta da tanci dinta da komai ga ruwa su ma suna bukatar ruwa suka ce suka ce za mu baki abinci ki ba mu ruwa suka nemi ruwa tunda ba a kabiya zai ga shi na har yanzu duk duniya da shi kenan ta ba su ruwa suka ba ta kayan abinci suka yi mata alheri suka dan huta a gurin wani ya ce ai ne bari na huta nan da ku je in kun dawo nan addu'a da Ibrahim ta fara duka dai ita makka gari ne na Allah madina manzo Allah da yake dan gata ne har girman nan na makka manzo Allah daga ne ce ya ubangi annabi ibrahim ya yi wa makka addu'a ya mata addu'a ni kuma na yi wa madina addu'a Allah ka sanya rufin abin da annabi ibrahim ya roƙa a makka Allah ya rufa min shiri kuma a madina Allah ya ce an yi maka makka shi ne Allah ta baraka wata ala yake cewa ayo aure mai yau Allah ce shi waɗannan shakiyai na makka ba su gaba ne ba su gani ba ne an naji an na haraman aminan mun sanya haramin makka ɗakin Allah guri ne amintacce wai ta hallafar nasu min haulihim ai waɗansu canza ninta su ake yi suna cutuwa ana kame su ana karkace su amma duk wanda yake nan maka ya fi ƙarfin a kama shi ya fi ƙarfin a cuce shi abu birin baɗin yi mai nuna yanzu da barna gumaka za su dinga imani suna biyayyar gumaka wa bi ni'imatul lahi ya kafa runa suna kafircewa ni'ima ta ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya musu sai hattara abu bilbali yanzu da barna za su yi imani a mai ce ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مسوى للكافرين أنا كما سيأك قال شيئا ومن أظلم با ما في شوتر كي با wanda yake cutar kansa ka cuci kanka da kanka maimakon ka gyara kanka da kanka irin wanne mimman liftara alallahi kaziban irin wanda ya kago irin ƙarya ga Allah lamma ja'ahu yayin da alqur'ani ya zo maka alaysa fi jahannam maswa lil kafirina yanzu ba jahannama bace makomar kafirai tunda gani Allah da manzo Allah to ai jahannama ce makoma jahannama ce makomar ka Allah kiyaye mu amin to gashi nan Allah tabaraka wa ta'ala wannan sura za ta kare an yi maganganu da yawa an kawo misalai an kawo kissa an kawo abubuwa yawa an kawo magana yanar gizo-gizo da gizo-gizo kansa da gizon gizo-gizo da wanda ya riƙe Allah wani Allah ba Allah ba ka kama kafar wani ka kama gidan gizo gizo wanda baya kare shi daga sanyi ko zafi kai ma da za ka zama bakon gizo gizo ba zai aje ka a gidan ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo ga waɗanda suke girmama ayar Allah waɗanda suke yaƙi don tsaye da addinin Allah mai yace ayar za ta tura za ta kai na والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا waɗanda suka yi yaƙi ka yaƙi zuciyarka ka yaƙi zuciya kuma ka yaƙi shaidan ya ballo ma ta nan ka kauci ya ballo ma ta nan in yayi nasara ma can an jima uzbillahi astaghfirullah ka yaƙi zuciyarka da shaidan ka yaƙi kuma zuciya tana kawata maka ayyukan da za ka yi marasa kyau wa ma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa anil hawa inna jannata هي المأوى الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينكم سبلا وإن الله لمع المحسنين في مقر الله ينا تعالي جمع سكيو تتعب kaga an liƙe wannan sura suratul ankabut duk abin nan da aka faɗa farko da ƙarshe to wannan ƙarshe shi ne za ka ɗauka Allah yana tare da masu kyautatawa in kana kyautatawa ka sani in ba ka kyautatawa ma ka sani na
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون wani bismillahir rahmanir rahim mun fita ga wacce sura kuma da muke ciki Allah ka yafe mana amin abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan fadi Allah ya sa mu aiki da abinda muka faɗi amin shi ne nan Allah tabaraka wata'ala sai fara da wani gari da ake jin labarin sa shine Rum suran ma sunan ta kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ma ya ga wa al'ummar sa yace mulkin wannan Qur'ani da wannan addinin sai ya je inda zato ko tsamani bai je ba sai ya shiga ko'ina a duniya wannan kalmar ta la'ila illallah da ake azabtar da sahabbai suna gudun hijira ana kashe su su basa wani sahabi wallahi wala mutum aka hura sai da ce garwa shi aka dora shi a kai kitsansa ne ya kashe wutar aka yi mutu Allah ce ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku karfe labari ku shi zama labarin ƙunar da yake ji din nan tuni ba gidan aljanna suna maka mara ba Allah ba masu yi madariyar kuma su su ne suke kuka alif lamim harfa guda ulbat ruh mun yi murya ne duk a karatun ba da mun yi jewa kadirin arhum ba da galibin sai galibin ko fi bida sinina a cikin wasu 'yan shekaru faris amin da rom akwai ahalin kitabi akwai wadanda ba ahalin kitabi ba duk mun yi bayani tsohon wasu kusa fa ɗaya muke yi wannan da layar amuru min kabar wa min ba'adi al'amura dai gaba ɗaya da Allah suke lillahi al'amuru awwalan wa akhir farko ko ƙarshe ko wani rinjaye waɗannan mutane da suka yi rinjaye da addinin musulunci ya rinjaye kafirci yau mai izin Allah yana gaya wa duniya gaba ɗaya ya farawar muminuna mumine suna farin ciki da ni'ima wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba waɗannan mutane maimakon masu bautar gumaka da bautar rana na بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم da wannan nasara ta nasara da Allah ya bayar wa rumawa akan mutanen farisa sun rinjaye su yansur man ya sha Allah yana ina ba da nasara ga wanda ya so wa huwa al-aziz Allah tabaraka wa ta'ala mabuwayi ne ar-rahim mai kuma jin kai a tare yau badar ranar yakin badar malamai suna ta magana an kori waɗanda suke bautar gumaka da masu bautar wuta Allah ya ba mumine nasara waɗanda su kuma suke bauta wa Allah ta baraka wa ta'ala waɗannan masoya Allah waɗanda masoya shi ne na'am وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون بنسأل الله وعد الله القوري الله القوري الله كسياني ينصر من يشاء الله yana taimakon wanda ya so amma alkawarinsa ga muminai gaskiya ne Allah baya saba alkawari in Allah ya ce zai yi kaza wannan zai zai yi ba ba zai yi ba zai kai ka aljanna الله لا يخلف الميعاد الله لا يفهم القول نعم
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون شكيان دنيا بند مكة هل شكيان ينزل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا سنسم abubuwan rayuwa irin na duniya gashi nan za su yi mana sun mana kwamfuta sun yi mana talabijin sun mana radiyo sun yi mana gashi nan abubuwa gashi nan da yawa sun jiragen sama jiragen ruwa zahirar sun yi jiragen ruwa sun jirgin sama duk abin da ya zama masalaha ta duniya sun yi amma kuma fil akhirati idan su ya rufe gabanin lahira sun zo makafi amma masu ido a duniya amma masu makarantar lahir na
awalam ya tafakkaru fi anfusihim ma khalaqa Allah as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ونشد شيئا من ظاهرا سنصار أيوة الدنيا wajen irin iya kasa shukoki da gine-gine ta kwallo yahudawa sun kowa ba iya shuka wannan ya jawo wanda ke tuna wani abu da aka yi wa ko kuma muminai aka sa zuciya su ta rawa duk arzikin nan da muke allah ya ba mu muke ci a duniya wai sai da rasha da ukraine suke yaƙi wai arzikin duniya ya kare gaba ɗaya yanzu rasha ta san muna nan gurin ta san wannan ruwan da aka kawo mutane suna ɗiba su sha da dabinan da suke ci me ya rabu an nemi kaji a kano arza awaki ba kaje ma yanka ba a yanka ba ina muka da rasha da wasu ukraine tattabin tsarata فابتغوا عند الله رزقا كما الله يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقا وما من دابة duk abin da ka sani duk abin da ka sani Allah ya riga ya sa ma arzikinsa kuda ne sauro ne maciji kunama alade ne jaki kare ko ma menene Allah ya gama masa ba wai gobe zai ba kun fai kunin Allah tuntuni tuntuni kun fai kunin ta yi ba sai gobe Allah zai ce kun ba tun ya riga ya gama kayan to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa da laifin awala mai tafakkaru shi mutane ba sa tunani ne ma khalaq Allahu samawati wal arda wa rabbi wa bainahuma illa bil haqqi Allah tabaraka wa ta'ala bai harci samai da kasai ba da abin da yake cikin duniya da sama sai dan gaskiya yayi su ne ka gani ka ga mamaki mamakin ayyukan Allah tabaraka wa ta'ala kuma yayi su ne wa ajalin musamma sama akwai ran da lokacin ta zai kare goma na ɗauki sama Allah ce ran da za mu naɗe sama kamar naɗe takarda ga mai rubutu yau mutu baddalin ard ran da za mu ɗauke wannan ƙasar a kawo sabuwar asa kamar ta abar ɗakinka kamar darduman ɗakinka kamar ledar ɗakinka ka ta yi tsatsa ta yi ta ta goge ta tsufa kana son ka canza sabuwa ka nade ka fitar ka ajiye haka Allah zai dauke wannan kasa da ke ta wani guri ajiye ta kai ma kake da guri balle Allah haka wannan sama haka zai nade ta ita kawo sabuwa kasar a nade ta a kawo da ba taɓa yin sabo a kanta ba ina nage su aula min tafakkaru wancan magana farisawa da ruhu yadda wanda ya waɗannan suka rijaye waɗannan ka tsaya ka yi tunani mana ka yi tunani ma kai kanka a kanka kalli idanka da za ka rufe ɗaya ka zama mai ido ɗaya haka kai ka san yaro to balle a ce ba idan ɗaya za ka rufe kawai ko yanzu ka jarraba ka rufe ɗaya ka ga yaya ganin ka to ba ka tunanin kai kanka a kanka kalli kum ne kalli hanci kalli arzikin numfashi kalli magana lebe harshe makogaro kalli wannan kalli rimar da Allah ya ba a hannu ya sa ma kwakwalwa kana zaune kawai sai Allah ya ce tashi kai fitaki Allah ne ke magana da kai idan harafin babu tashi ke fitsari wani ne ya gaya maka ko na gaya maka bai gaya ma ba sai ka ji kana jin fitsarin sai ka taka je ka Allah ne ke magana da kai ka kawo kaya ka zuba a cikin ka ka iya cin gyaɗa yanzu ka iya cin masara ka iya cin tuwo kuma ka sha fura ka kawo lemu ka sha ka ka ruwa ka sha ka tona goro ko ya gyara ma bakinka amma in ban da Allah gwanin markaɗe ne ya za ka yi wannan kayan suka tare a cikin ka ba sai suna maka ciki ba amma Allah ya bar maka su ya tace maka ruwa ya tace ma kunu ya tace ma fura ya tace maka ya tace maka abincin da kaci tuwo ya tace ma komai wani ya tafi bayan gida wani ya tafi lafiyar a wani ma fi an fusikin ba ka tunani a kan kai kanka kan san lokacin da su ma take fitowa a kanka kan san lokacin ta danganta kan san lokacin da farce yake fito ba ka ji zafin farcen ya fito ko su ma ta fito ka zama ji Allah ne ke maka aiki yanzu mai maka wannan kuma shi ne za a koma wurin gumaka mai maka wannan ne kuma ba za ka bauta masa ba sallah minti goma a za a su ba a zahar minti goma da asar minti goma magariba minti goma isha'i minti goma awa ɗaya ma baka cika ba sallah raka a wannan rako'in nan so biyar ta gagare ka Allah umarni ya baka ba ya baka dama kai azumi yanzu bai wannan ba za ka kyauta da ba za ka kyauta tsakaninka da shi ba ba ko wani abu za ka ƙara mar ba ma ka raɗa lafi samawati wal arda wa mabainu ma illa bi ajal musamma saboda ka sakin da wutar ba kai haka wutar ba saman ba kaza wa inna kaseeran min an-nas da yawa daga mutane bila ta yi rabbi mun da kafiruna Allah ce masu kafircewa ne ga barin gamuwa da ubangiji su wani gani yake ma ba a kiyama bari ya ta cuta ya zalunci ya abin da ya ga dama na Allah ba zai gyara ka ba na أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله سيكا wani misali kare mu nan za ku iya ganewa awala mai sai rufin ardi ba sa tafiya ne a bayan kasa shakiyan makka to da shakiyan yanzu ma ai fa yanzu su ga kai baka ake mata da zai min kaurin ƙarshen waɗanda kafiran da da suka yi fajirci yaya su ya zama to na yanzu kuma Allah ce ba sa gani ƙarshen fajiran yanzu wani fajiri mai sunawa ne wani fajiri mai sunawa ne wata fajira mai sunawanci wani azalibi mai sunawa ne yau ina yake babu an gama da shi sai ta yadda muke magana wa ƙaruna wa fir'auna wa haman an gama da su ina firawuna ina karuna ina hamana duk waɗannan abubuwa ko siyasar nan da nefa ne da su mpc su mpn da su wane ne santsi da tabo wane ne wane ne yanzu kuma gashi abin da muke ciki mai lema da tsintsiya su ne da suka fi ƙarfi wata nan kuma sai ka zauka an canza su kuma an yi wasu wataƙila yanzu a cikin kuma akwai wani honorable sai ba mamaki ba su ne ba wani a cikin ba akwai alƙali a cikin ba akwai wani soja cikin ba akwai wanda zai shiga ake ɗan sanda wani ga kowa tana kallon mutane nan kowa da inda Allah ya shirya ba shi na yake cewa ba sa tafiya su yi kallo a bayan ƙasa fa yanzu su ga kai fa kana ake mata lazina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan Allah ya ce waɗanda na halakar sun fushi kiyan maka nan ƙarfi wannan ma ragwaye adawa da samudawa dutse suke fasawa dutse su yi rami a cikin ƙasa su fasa dutse su yi gida a cikin dutse waɗannan ma da suke da tanti na fatar raƙumi Allah ce waɗancan sun wannan ƙarfi Allah ce duk na gama da su sun ga gidajensu ga gonaki irin na da amaruha sun raye duniya aka sani min ma amaruha fiye da waɗannan wajiyarhum rusuluhum waja'atkum rusuluhum annabawa sun zake musu bil bayyinati da hujjoji amma kana Allah li yadlimuhum halakar da su da Allah yi Allah bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yadlimuna sun cuci kawunan su ne saboda me sun cuci kawunan su da sabawa Allah تبارك وتعالى نعم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله ƙarshen waɗannan da suka dinga saɓawa Allah aka yi musu nasiha suka ƙi aka yi musu wa'azi suka ƙi Allah ya ce ƙarshen su bai zama mai kyau ba an kazzabu bi ayatin Allah sun tsare ta ayoyin Allah wa kanu biha yasadiuna suna ma annabi izgili in annabi ne ke zo da azaba in annabi ne ke zo bar da azaba ina Allah ya gama da su Allah kuma ya zo da azaba kuma sun halaka Allah kiyaye mu na'am الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون الله بيوانا سونا شي كدين الله يبدأ الخلق شي دي كابو هلكا ثم يعيده sannan kuma ya bayar an halitta an haife ka makamu an halice ka kuma an rasa ka ثم إليه ترجعون sannan ga Allah za ku koma ranar alkiyama zai kowa sakamako bisa ga aikinsa na ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا وكانوا بشركائهم كافرين الله ubangiji tabaraka wata'ala yabda ul khalqa shi ya kago halitta duk abin da gani Allah ne halice shi ya kago Allah ba fulan ya gani a wajen wani injiniya ba ya ce bulun kwaikwaya a'a shi ya kago duk abin da ka gani da wanda idan ka yake gani ba dan ma talabijin ba wani halittar Allah a cikin ruwa ba za mu gani ba talabijin ce har kifayen nan yanzu lokacin da aka ce kifi ya ne annabi yunusa sai muna ta tunani wani irin kifi kifin da ake mu kifin da iyaye suke so mana ana mana miya sai ga shi talabijin tana nuno kifi wani gilminsa ya kai jirgin sama sabin ko zabin kai ka tambaya wa ake ciyar da wannan banda Allah ga sanar halittun Allah a cikin ruwa kaji sun loma daya bi ta ƙarfinsu sai dai su ci junansu ka duba dabbobin dawa ka duba halittar jaki da ɓauna da barewa da wane ne ta ina suke rayuwa junansu su ci ciyawa allah ya koro zaki ko damusa ko kerkece ko kura ta kama ta ci ta ƙoshi allah kuma ya raya kuɗinsu su ma a junansu wata rana su yi fada su ma duk na gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala yabda'ul khalqa shi ke kago halitta sun ma yu'idu sannan ya mayar wai lai tun su mai ko mai wai mata kuma sa ba suna ba da ran da alkiyama za ta tsaya yau ne ko yubrisul mujrimuna waɗanda suke kafirai za su gama da kankanci Allah kiyaye mu Allah sa mu gama lafiya Allah tsare mu da imani da lafiyar mu da addinin mu Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana dan da Allah yake wa gafara cikin wannan dare da juma'a cikin Ramadan ranar juma'a mai albarka Allah ya sa mana cikin su Allah ya sa mana cikin su dan albarka manzo Allah Allah ka yafe mana Allah ya jika magabatan mu akwai abokan makarantar nan da yawa suna roƙon addu'a waɗansu a wayar hannu waɗansu aike da baki waɗansu magana Allah ka biya mana gaba ɗaya don albarkar mu za Allah ya raba mana duniya lafiya Allah ya sa bayan mu tai kyau Allah ka arzuta mu da hatimatu sa'ada Allah ya sa ƙarshen mu ya zama kalmar la ilaha illallah Muhammadu rasulullah istighfari ko Allah ya yi Allah cikin hatiya Allah ta ka gaba lafiya Allah ya gaba ka da bayanka amin da ya ya zikoki Allah ya Amin. Allah gafarta mu. Amin. Allah kai mutu lada. Amin. istighfari goma Allah ka gafarta mana لا إله إلا الله هو الاختيار على يوم yawa masu zuwa wannan makaranta saboda doka ta adini su kawo da yawa wadanda ba ka iya zuwa amma shi yasa yanzu a wayar hannu an yi dabara irin ta zamani ana ganin karatun ko kana da gidan ma ka gida ma in ka bude wayar ka ta hannu ka sa abin za ka dinga kallon mu yanzu da yawa mutane yan uwa da suke makka madina in mun taya suna aiko mana suna suna cewa duk abin da muke suna kallo a filin yan baya ko ba nan ba ko ina ma yake a zamani yanzu duk da ake kira suka nan ko ina ana gani a duniya maimakon nan kadai muke gani a in kana gida ma ka buɗe wayar hannunka ka buɗe wannan kafai ko ne ko kana buɗewa da yusuf in kana da yusuf kana da data za a ga wannan karatun da muke yi da yawa za masu babura yan ajeji ke sau suna ta zuwa kai karfe goma in an yi ba magana dole kowa ya tafi gida saboda security to muna musu addu'a da fatan alheri duk wanda mun gaya musu duk wanda yake da wajen tafsiri a kusa da su makota to ba lalle sai an ta wannan ba kowa ya zama sa nan ya samu inda ake tafsiri nan ba akwai rahamar Allah Allah ka dace da mu da albarka manzo Allah kar da fatiha Allah ka biya mana bukata wannan makaranta ita ma tana da bukata Allah ka biya mana don albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abokai da suke aikowa mu musu addu'a Allah ya biya mana bukata kasar mu Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zama lafiya kwanciyar hankali da karuwar arziki don albarkar manzon Allah sallallahu ta fatiha salatul fatiha
آمين آمين
Allah ke mana gafara Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka tsare mana lafiyar mu imanin mu da mutunci mu da addinin mu iyayen mu Allah ya musu gafara iyayen mu Allah ya musu albarka kuma Allah ke mana albarka Allah ka gyara zakatan mu Allah ka samu cikin waɗanda kake wa gafara saboda albarka wannan rana ta juma'a saboda albarka watan azumin ramadan Allah ka karbi ibadar mu Allah ka yafe mana Allah ka karbi ibadar mu Allah ka yafe mana Allah ka karbi ibadar mu Allah ka yafe mana malaman mu da suka rasu Allah ya gafarta mu iyayen mu da ɗaya da ƴan uwa da suka rasu Allah ya gafarta mu Allah ya kira makabarin su da yawa ba zuwa wannan makaranta bana ba bi karatu da su ba Allah ya tabbara ya kansu Allah ya gafarta musu Allah ya kira makabarin su Allah ya biya mana bukata yana barka maza Allah sallu fatiha Alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
tafsirin alkur'ani mai girma kuka kalla tare da shek tijjani bala kala rawi wanda makarantar khadija musa bala islamiyya tare da malam bala sha'ib bin abdullah ke daukar nauyin kawo muku allah ya saka musu da mafificin alkhairi amin